الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 21 ga watan sha'ban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da takwas, daidai da sha takwas ga watan mai shekara ta da sha bakwai. wannan shine kasan na 77 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na dr abdulazim bin badawi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi don yan uwa basu manta ba mun shiga gaba da mala yake mana bayani dangane da abin da ya shafi jana'iza mun kuma fara bayani akan ma ya harumu ala a ƙaribin mayyiti wani abu da abu ne suka zama haramun ga dangin mamaci kamar yadda muka ɗauko bayanai a karatunmu da ya gabata malam ya ce yana daga abin da yake haramun kai tsaye shine anniyahatu kururuwan mutuwa kururuwan mutuwa sanannen abu ne a wajen yaya mata ko a ce iyaye mata ana cewa an mutu sai ka ga mace kamar ahalu sunna amma ahalul al'ada ce ta zauna ta dinga ihu tana birgima tana yin abubuwa marasa kyau babu abin takeici irin wacce za ka same ta ɗalibin ilimi ce to amma kuma hadda ita a wannan shigantakar kwa ina ta zubar da wannan ɗalabtan oho shi sa mu tattaru mu ji tsoron allah kan abubuwan da ake wanda haramun ne ba daidai ba ne kuna jawo ma su waɗannan mamata naku matsala kamar yadda makaranta a wancan karatun idan mijinki ne ko mahaifiyarki ko mahaifinka ko mahaifinki ko wani ɗanki ko wani ɗan uwa za ki so a ce ke da kanki kin cinna fetur a kabarin shi eh kin zuba mai a shana kin kona shi ta wannan kukan mutuwan da kuke kaman gobara ne kuke tayarwa a cikin kabarukan mamata daman da aka baki kawai shine wannan hawaye kukan sharbe da bahaushe yake cewa amma kururuwan mutuwa kin shiga uku kin lalace to kafin ki shiga uku shi mamacin da kike ko kan saboda shi shi zai fara shiga uku ya lalace tukuna Allah ya kyauta na biyu da na uku cikin abubuwan da suka zama haramun ne shine darbul hududi dokan kumatu wata idan aka yi mata mutuwa ta dinga haka kenan ta dinga haka kenan tana tukan jiki tana wayo Allah ai ga cewa ta yi shi'a ta tabige bigin jiki darbul hudud to wannan shi ma ba daidai bane wa shaqqul jiyo da yaga aljuhuna ta kama riga wuya riga ta tsiyaga kama aljihu ta keta ma ta yar uwata ta zo wanda ke hakuri ta ma zai ta kama na ta riga wai yala ta shiga aku kya sai ta yaga mata kaya saboda ita kuma zai daga ai an taimake ta ne ba can ita ma yar uwar bid'a ce mala yace an abdullahi qala abdullahi dan mas'ud yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da kanshi ya ce laisa minna mallatamal hududa wannan bai tare da mu duk mutumin da ya rika dukan kumcin shi wa shakkal jiyo ba kuma ya rika yaga aljuhun shi da wuyar riga wada'a bi da'awal jahiliya kuma ya rika kururuwa da irin kururuwa na jahiliya duk wanda ya wannan aikin annabi ya ce bai tare da shi ba nashi bane to da wanne zaki ji da wannan mamaci naki da ya kwanta ya rasu wanda ba zai dawo ba ihunki ba abin da zai tsinana mai sai bala'i a cikin kabari da musibar azaba da ba mai iya kare mai ko kuwa cewa da annabi ya yi shi ba shi ba ke ba ki ba shi cikin bala'o'in nan guda biyu wanne ne mai sauki a wurinki tsakanin da Allah in za ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wannan abubuwan da mutane suke bai yi kama da daidai ba ballantana ma ya zama daidai din annabi ce ba ni baki inda mutunci tsakaninki da annabin nan ya kamata wannan abin ki nisance shi jin da kike son shi kuwa Allah ya sawwaka wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya fitar da shi al-Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da al'imamun nasa'i da sun ruwaito shi na hudu halko sha'ari aske kai akwai shaɗaniyar da idan aka yi mata mutuwa wai don ta bayyana ita fa ta shiga halin damuwa da kunci shine sai ta kama gashin kanta sai ta aske ina tsammanin wata ta taba gana haka ko? an ɓata mata ne ita ta shiga matsala sai ta aske kanta cikin shiɗanun maza su kuma akwai mutumin da zai zama idan aka yi mai mutuwa sai kama gashin gimin shi sai aske shi ma yana daga cikin wannan haramun ne an abi burda buna abi musa radiyallahu anhu qala daga abu burda ɗan abi musa allah ya ƙara mashi yarda ya ce waji'a abu musa waje'an abu musa al'ash'ari ne ya kwanta rashin lafiya rashin lafiya da ya tsananta fagushiya alaihi sai aka sumar da shi ma'ana kun sa akwai irin wannan rashin lafiya mutum yana kwance kawai sai ma ya suma idan mutum wanda yake jinya bai san suma ba sai dauka ma bacci yake kun gano wannan kila har ya suma ke baki sani ba to waɗanda suke jinyan abu musa sun san yanayin yanda mara lafiya yake shiga irin wannan yanayi sai su ga an sumar da shi wa ra'asuhu fi hijirin ra'atin min ahalihi kan shi yana tallabe a cinyan ɗaya daga cikin matan matan shi fasaha timra'atun min ahalihi sai wata mace daga cikin matan sai ta kwarara ihu irin wannan kuka na jahiliya ɗauka take ya rasu falam yastate an yarudda alaiha shay'an shi abu musa yana jin abin da take yi bai iya maida mata da jawabin abin da ta yi na kwarai ne ko na banza ba sau da zafin ciwo gashi kuma hankalin shi ya tafi falamma a faƙa ƙala yayin da ya farfado sai ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni ba ni ba wacce annabi ya ce ba shi ba ita ku gano wannan mai kukan mutuwa annabi ya ce ba shi ba ta ko to shi ma abu musa ya ce nima ba na ba ta fa inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama bari amina saliqa saboda annabi ya yi bara'a baran baran ga macen da take ihun mutuwa wal haliqa da wacce ke aske gashin kanta wa shaƙati da mai yaga tufafinta kun gane wata mata fasa dubaida ta make tangaraye su faɗi su fashi ta yi ita an mata mutuwa an mata babban laifi kun gane wannan da kyau ku to annabi ya ce mai wannan ɗabi'an ba shi ba ita ce sa abu musa shi ma da ya farfado sai ce ni ma wacce annabi ya barranta daga gare ta nima ba ni ba ta wani hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi na biyar na sharu sha'ari akwai wanda idan aka yi mai mutuwa da yana aska gimu sai kuma ya saki gimu ganshi buzu-buzu kun gani ko kila kaninta ne ya mutu ko wanta ko wani dai wanda yi mai takaba a kanta ba dole ba ne sai ga babu gyara a jikinta kwata-kwata ta zauna wata da watanni tana alhinin mutuwan da aka yi mata to ita ma wannan ba annabu ba ta kun gano wannan haramun ne le hadisi ra'atin minal mubayi'at ma da ya ce saboda hadisin wata mata cikin waɗanda suke annabi mubaya'a قالت تشي كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yana daga cikin abin da annabi mana mubaya'a fil ma'arufi cikin abubuwa kyawawa alladhi akhadha alaina wanda sanda muka zo yin mubaya'a da shi aka yi wannan alkawarin shine Allah na asiyahu fihi mun yi alkawari da annabi cewa kada mu sake mu saba mai kan waɗannan abubuwan wa Allah na hamusha wajahan wala na da'uwa biwailin wala na shukka jaiban wa Allah na shura sha'ara mahallin shahid kenan yana daga ci abin da aka yi shine kada mace na hamusha wajahan yana daga cikin tashmihul waja shine wannan abin da mata suke shafa a fuskansu na bilicin da abin da suke cewa kin fi me wai kafi bilicin da tashwish a menene da yake a sunan shi a yi kalangu a yi waye annabi ya hana a yi kadangare a fuska a yi waye duman za Allah ya hana wannan hukun zane da yake a fuska annabi ya hana kwata-kwata kun ga hatta ki ɗauki gazar ɗan zazzana fuskanki haka na biya hana ina fatan mun gane ba na hana sa abin nan jagira ko kwalli ba iyakansu kenan amma haka za ga wata taje ta nemo wani abu ta zana haka ta zana haka yi kenan sai da makanta falwaya guda biyu ga sunan yanda in wani ya ganta zai dauka haka take ba daidai ba ne na ga wata na santa kuma na san kalanta sai na ganta kuma sai ban gane ta ba kun gane sai ta gaishe ni sai na tambaye wani bayan ta wuce na ce wance dama ta da 'yan uwa ne a gidan sai ta yi ta ce ni ce ya haka ya ce to aiwai kafi bilicin kenan ai kun gano wannan da kyau wai wani abu ne ake siyarwa wai mata suke bursunawa fuskansu kaman kaman hoda haka ne ni abu da nake jima mata tausayi kan irin waɗannan abubuwan ko shine kar ya zama wannan abin yana da illa a fata ya zo ya haifar masu da wani kansan da maganin shi sai dai Allah kun gano wannan kuma wai duk wannan shegantakan wai wa ake ma namiji ake ma yau da zai zo ya aure ta ko madadin kyautatawa da abubuwa na jan hankali gaba ɗaya sai da zama ba za ta yi ba ita abin da take so shine wai yanzu shine zai rika jawo hankalinta to ya zama mace kenan ai maganin jawo hankalin mai gida a lokacin da ake zaman aure wannan aikin ke ne shi aikin shi kawai shine kawo duk abin da gida ke bukata sannan idan aka yi mai yayyaba iyakan aikin shi kenan amma wai tareraya ko wane ne sai kin yi kashi saba'in zai fasa kashi biyar a ciki daga lokacin da namiji ya sa kashi goma cikin tarerayen gida ya zama dan daudu kenan ba zai yiwu ba kashi biyar zai sa in ya sa kashi biyar ɗinnan kamar gishiri ne a cikin abinci sai ki ji yaji shi sa soyayyen da ake nuna maku a gida in kika ɗauki kashi biyar ɗin nan ku to ki sa kashi hudu a sto ba ma ɗauko shi ba kashi ɗayan ki raba shi ɗari kashi ɗaya ne wanda za a ce ka wance tana jin daɗin mai gidanta kun gano wannan me yasa saboda abin da ya kamata ki yin baki sam baki baki ma san hanyar da ake yin shi ba in ɗauka kawai a cocin da ya cin ba shi ce na so na ba to dole ya zo ya zo na yana man murmushi ka je ka ce wani tv ke za ki waɗannan abubuwan sannan shi kuma daga nan sai ya ci gaba haka ake yi amma ba ki fara ba ke ya kamata ki terere shi ki abubuwa na faranta rai abubuwa na jan hankali a kin zauna kawai da ka san wata dubai da gane to in ya zo kawai kalle ki kawai sai fita abin shi sai ga da ya zauna gidan gare ji harkokin shi da wasu a waje wannan ina gaya muku gaskiyan abin da ke faruwa ne kuna nan kuna zargin maza matan ne sun zama me sun zama maza kuma wai suna son maza su zama mata ba za su taba yi ba har abada don ku daina bata mu kanku lokaci kuna gane wannan yanzu duk wannan shafe-shafen abubuwan banzan da kuke yi da kin je kin koyi kalan murmushi uku da yafi maki wanda kullun zaki mamijinki wani sabo da zai gani da magana mai daɗi mai kwantar da hankali da abubuwa ku gara maki koyi ɗorin ɗan kwali ya fi maki da waɗannan shafe-shafen iskan an gaya maki cin da ya ce na son ki ya auro ki akwai wani abin da za ki ɗoriyan wannan ne ki birge shi waɗannan abubuwan ne mai gida yake bukata gani wannan kwalle naki ko wallahi in ba waɗannan abubuwan da shi da ɗaura ma ɗan biri zani uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya ka da san wannan kin gama kwalliya tsaf amma kin murguɗa mai baki yi magana kin mai tsaki ya ce mene kin harare shi ya ce ki ba ki ba wannan kwalliyar naki bai da wani amfani ina fatan mun gane wannan da kyau isa ya kamata ku san me kuke yi waɗannan abubuwan da ake shashafawa a jiki ko ki daina wallahi haramun ne banda annabi ya hana ku ina ji maku tsoron abin da zai je dawo kun ga hatta body lotion din da ake shafawa a jiki wannan ku daina amfani da wannan body lotion din ba abin da ban sani na waɗannan abubuwan da ake na shiririta ba kun gane illan da yake haifarwa na kansa ko za ku sha mamaki ina fatan mun gane wannan da kyau akwai asalin kuda karanta abubuwan da aka yi wannan abubuwan da su ku gane shin wannan abin lokacin sanyi ake amfani da shi ko lokacin zafi za a yi abu ne fa na masu lalura kawai ke kin ga ya burge ki a container din shi kawai sai ke dauko kawai ki riga ci gaba da bursunawa sai ka ce wata gidan bursuna mun gano wannan ko menene ke baku sha'awa za ki shafo abu ki shigo cikin jama'a ke ta karni ke sai ki ɗauka wannan abu wai burgewa kike yi shirme kawai yasa wannan abubuwan da ake shashafa ko ku daina kun gane na san yarinya faraci an jima kawai sai ganta wani dususu haka sai in ɗauka ko yau ne ya yau sai a ce a wani abu ne suke shafawa na san yarinya baka ne an jima kawai sai in ganta wata fara-fara haka an jima kuma sai in ganta fara dau hakan ca me ke faruwa waya shi waɗannan abubuwan suke shashafawa an gane Allah ku daina wannan abubuwan duka ku daina Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai ce wala na da obi wailin kuma kada mai kiran bane wayo kin shiga uku kin lalace kake sake ki wannan annabi ya hana wala na shukka jaiban kar mu yaga aljuhu ko wuyan riga wa Allah nan shura sha'aran kar kuma a saki gashi yar batse ke ba ki san wannan matsi kin ga inda laraba suke kun gane sai kin ga inda suke kuma ba za ki san wannan abin da annabi ya faɗi ya ce karmi ba da Allah ya sa kin taba zama a kudu kika ga yanda in aka yi musu mutuwa suke yi za ki san annabi karimi ne wallahi na taba zuwa asibiti wajen aboki na ma'aikacin asibiti ne wani babban mutum ya rasu aka yi rashin sa'a mata 'yan uwa da abokan arziki sun kai 20 kuma sun fi sun zo duba shi a daidai lokacin da aka sanar da mutuwan shi ku zo ku ga asalin rashin mutunci da rashin tarbiyya da ɗa'a da rashin sanin ciwon kai abin da ya faru da suka fara ihu ni na ɗauka an kawo harin sojojin taron dangi ne za su rusa wajen aka ce mutuwa na ce allah kyauta da na fito na gansu ba wai ma su tuba kayansu ba ya ga kayansu suka yi gaba ɗaya gaban 'ya'yansu da kowa sau da rashin mutunci shi sa arne shi ne rashin mutunci jama'a to wannan arnancin da karnukancin da aladancin ne annabi yake cewa kada al'umman shi su yi ban gani in ko kin isa kukanki zai iya tada mamacin dan me baki tada da shi ba in kukanki zai iya kai shi aljanna dan me baki kai shi ba bayan annabi ya ce ki bari addu'a zaki abinda aka baki dama idaninki su zubar da hawaye kuma kada bakinki ya faɗi komai sai abin da zai yarda da Allah kuna gano wannan da kyau ko Allah ya taimake mu wannan hadisi al-Imam Abu Dauda shi ya fitar da shi to gashi a ƙasa yake cewa as-saliqa bis-sad wal qaf ay allati tarfa'u sautaha bil buka ita ce wacce ke daga sautin da ihu wal halika allati tahliqu ra'saha inda al-musiba wacce idan wani musiba ya same ta zai ta asikanta akwai matan da na sani fada suka yi da mijinta kawai je ta aska kai tana aska kai ce to na sake ki kinga fada ya ƙara tsawo kenan ashaqa allati tashqu thawbaha ita ce wacce take yayya ga tufafinta wannan bayani ya zo cikin fatul bari Allah ya sa mu dace ma yajibu lil mayyit kun san wai mata sai su ce wai in ta aska kanta wai an ce ta azumin kwana uku wai saki aske kan ne aka hana ki inda Allah madaukin sarki yana son ki da aski ko da sai yake namiji shi namiji ko da gashin shi zai wuce wannan yanzu mu har mamakin irin waɗannan masu old school din suke yi za ga yaro ya bar gashi dubuzuzu haka sai ga kan shi yayin da ka san kan masara kun gano wannan abu ya ta ban mamaki bai damun su su bai damun su tsaban gayu ne kawai to aski ko yana daga abin da yake inganta jikin ɗa namiji ba ɗabi'anmu ne mu mutanen wannan yankin barin gashi a kanmu ba yanzu turawa da larabawa da mutanen asia yanayin gashin kansu da yanayinsu su kuma su bar wannan gashin suna gyara shi ne abu mai kyau muko namu ba ka da abin da ya gyara wannan kan ya ba da sha'awa an gani kamar mace ne daga cikin matan afirka wai ta fito da kanta a waje ba ta ba da sha'awa kuma ba ta birgewa ina fatan mun gano wannan da kyau abin da zai wa mace kyau game da gashin kan da shine ta mai kitso kuma ta ɗora mai ɗan kwali muna mu ɗabi'an kenan amma zai gamata suna ƙoƙarin a ji a nemo wani abu a ɗan shafa kai irin na turawa sai ganta gato wata irin kwasar-kwasar haka kun gane wallahi duk wanda te wannan ki tambayi duk wani wanda yake da salimin tunani kanki yana zama yadda ka san irin kashin katon nan ne a gona da yayyafi ya taba shi inda gani da zai yi ki ji kyama ku hakan yake zama allah ya kyauta to sai ku ci gaba inda ma kuna idan ku burge ni ma ya jibu lilmayit to menene ya wajaba ga shi mamacin iko Allah in ba annabi ba ke da irin wannan karatun ya marayayyu da mamata bala ya ce waye jibu lilmayiti alaman hadarahu min ahalihi au gairihim arba'atu umurin abin da ya zama wajibi ga mamaci a lokacin da ya mutu to abu hudu ne wanda ya kamata dangin shi su yi mashi su wancan abubuwan da muka karanta guda biyar dangin ne kar su yi waɗannan guda hudu kuma dangin dole su yi mashi wannan mamacin na farko gasuluhu su mai wanka wata kafinuhu su sa mai likafani wassalatu alaihi sannan su mai addu'a su mai sallan gawa wa dafnuhu da kuma ɗaukan shi a kai shi makabarta a binne shi kun gano wannan wannan shi ne wajibi gawa sai an mata wannan an fahimci wannan shi sa daga ran da kika sake kika tsinci kanki eh a gadon mutuwa to daga ranar kin sha mamaki kin gama ina fatan kun gano wannan da kyau daga ran da kika tsinci kanki a gadon mutuwa kin sha mamaki kin gama ina wa maza nasiha nake cewa daga cikin mutane akwai wanda jiran shi fa kawai ake aikin a ba wani wallahi haka daga cikin mata ta gama gulmace-gulmace da tsegunguma da annamimanci da komi ta gama cin naman mutane an gama kwashe duk ibadinta karɓaɓɓu an raba mutane sai ga sama da mutum ɗari suna bin ta bashi kina sallan azahar in ta karɓi sai a miƙa ma wani kina la'asar sai a miƙa ma wani za ki je lahira kenan ba ki taɓa sallah ba kina azumin ramadan a ba wasu za ki je wajen allah tambaye ki ina ramadan babu kin shiga musiba in kuma baki aikin ba ana nan ana jiran wasu su zunubi kawai a ɗora maki don a biya su haƙƙi kisa daga ran da kika tsinci kanki a gadon mutuwa ko duk waɗannan abubuwan sai kin gansu isa da yawa cikin takaici suke tafiya kabari wani bala'in da za ta hango yana jiranta in ta mutu ko yakan sa ta manta ma da kalman shahada sau da haƙoƙin mutane kun gano wannan shi sa mai hikima sosai shine mutumin da ana ɗauko irin waɗannan zantuttuka da ababe waɗanda ba su dace ba zai ce ban ni in ji da kaina an gani ban ni in ji da kaina allah maɗaukin sarki ya kyauta awwalan na farko ma da ya ce algusulu wa wujubuhu ma'khuzun min amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama bihi fi ghairi ma hadisi an ɗauko wajabcin yi magawa wanka ne a hadisin da ya zo ba ɗaya ba biyu ba na irin umarnin da annabi yake bayarwa da cewa lalle mutum yana kwantawa ya rasu to a mai wanka hadisi na farko قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصره ناقته يا ذو أشكين حديث دا مأيكين حج نن دا raƙuman shi ko taguwar shi ta kayar da shi ta taka shi annabi sai ce igsuluhu bi ma'in wa sidirin ku mai wanka da ruwa da magarya amma kada a sanya mai kafir saboda shi mai aikin hajji ne saboda kafir turare ne kun gano wannan ruwa da magariya da kafir in aka sa aka yi wankan gawa amfani da suke yana da yawa na farko magariya tana wanke jikin mutum kal inda ka san gilashi tana wanke duk wani abin da ya shafi kambun baka ko asiri ko wani masu kowaye haka kafir yana samar da tsaro da kariya a jikin mutum ko ke na rayan idan kuma gawa ne zai wanke jikin shi fes zai fitar da duk wani abin da zai jawo kwari zo taba jikin sannan kafir yana nisanta kwarin da jikin gawa sannan sanya magarya da kafir suna ta da mutumin da ba mutuwa yi ba kun gano wannan da kyau ku a don komai ba sai don a bokaye suna kashe mutumin da bai mutu ba na sha gaya muku wannan za a je za a ce su yi asiri su kashe wani sai su yi sai a gashi ya kwanta gashi kamar ya mutum za a ɗauke shi za a kai shi asibiti likita ya duk gwaje-gwajen duniyan nan ya ce ya mutu kuma wallahi bai mutu ba kuma idan aka bar shi ko wallahi sai ya riɗi kuma wallahi bai mutu ba kun gano wannan to me ke faruwa su waɗannan bokayen suna turo aljani ne sai zo sai ya shiga jikin wannan mutumin shi ne aljanin zai bi sai ya rike zuciyan shi sai sassan kare shi kamar ya mutu a zo a mai wanka a mai sallah a kawai a ji a sashi a kabari ba su iya kashe shi saboda ajalin shi bai zo ba wa ma kana li nafsin an ta mota illa bi iznin layi kitaban mu'ajjala ba su iya kashe shi saboda mutuwa hannun Allah yake bai ba kowa ba to amma suna irin wannan makircin idan aka ɗauki mutum aka sa shi a kabari aka ba aka taushe ko'ina kun gane sanda an gama sa shi a kabari kawai sai wannan aljanin sai fita sai farfado a cikin kabari zafi da rashin iska sai kashe shi kun gane wannan da kyau ku amma idan aka ɗibi magariya da wannan kafir ɗin in ya zama irin wannan makircin ne na bokaye ko aljanu da kansa suka shirya suka yi ko asiri ne ya sankare shi ba mutuwa ya baka ɗauka ya mutu ne ana sa magarya da kafir zai tashi sau da aljanin ba zai iya zama ba zai fita in asiri ne ma zai kare kunga karatu ne ɗan kaɗan annabi ya ji fa'idan shi annabi yana gaya mana magana iri da mu zo mu ji mun ji an gane don bokaye ko sun wuce inda baki tsammaninsu sun wuce yadda baki tsammaninsu ire kawo mu ce allah maɗaukin sarki ya kiyaye na biyu ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi da ya faɗi fivinetihi zainab radiyallahu anha game da yashi zainab allah ya ƙara mata yarda annabi ya ce igisilna ha talatan ku wanke ta so uku au hamsan ko so biyar au saba'an ko bakwai ana yin wannan wankan da yawa ne gwargwadon irin yadda jikin gawa yake kila ba maki an yi hadari jikin gawan da ya ɓaci da jini ko da ƙura ko da bakin mai ko da wani abu to adadin wankan da za a yi to sai a ga cewa yana da bukatan a ta wankan da sabulu ne to sai a ta yi da sabulu in kuma da ruwa ne to sai a ta yi amma wanki na farko wanka ne ake yi sosai na shari'a wanka na biyu wankan da za a sa magarya a matsayin sabulu wanka na uku kuma wankan da za a sa kafir kuma yadda ake jama'a ya kawata mutane zama suna da tsari da saiti irin wannan ita wannan magaryan fa ɗibo ganyenta ake ɗanyi da yawa sai a kirɓa a turmi sai a rika ɗiba ba za a ji a ɗibo busassan magarya ne kawai sai a zo sai a barbada abuwa ba ba ake yi ba za a rika ɗiban shi ne da soso ana dirza jikin da shi kun ba za ga yanayi ana ɗibo shi haka ake wankan ba barbadawa ake ba ɗiban shi ake ana kwalfan shi da yawa haka ake wankan da shi sannan kafir ɗin shi kuma ana zuba shi a cikin ruwan ɗimi ne ya narki kun gane shi ma da yawa da haka ake wankan ba zuwa za a ɗan barbara kwaya ɗaya ko kwaya biyu ba da yawa ake yi saboda gafin da yake jikin shi in yi yawa yana da wannan tasirin akwai shiɗanin aljanin da kawai suna jin haushin wani sun ƙosa su daina ganin shi sai su ga jikin shi ma ba turo su aka yi ba sai su yi mashi wannan abu ina fatan kun gano wannan da kyau isa sai mun zama muna da kan gado sai mun zama ko mun san me muke yi isa idan makiya suka turo aljanu ba su yi masu nasara ba ko suka turo kaza ba su yi sa'a ba ko shine sai zo sai su kashe mutum kawai Allah madaukin sarki shiryar don shi yasa malamai suke kokarin karantar da al'umma abinda annabi ya karantar da su shine a yawaita yin azkar laila nahar ko da abu zai zo an Allah ya kaddara zai samu mutum ko to zai zo da sauki zai zo da sauki amma in aka yi rashin sa'a dama bai azkar abin sai ya zo to kuma zai zo da tsananin shi da ya kamata ya zo ne Allah madaukin sarki shiryar da mu ana hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi sifatul ghusl ga siffan yanda wankan yake an ummu an ummi atiyya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lahunna fi ghusl ibnatihi umma atiya ta ce annabi ya ce masu a sanda suka zo yi ma shi wanka ya ce ibda'ana bima ya miniha ku fara wanke damaimakinta wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gaɓoɓin alulanta kun gano wannan kenan gawa ana fara mata alula ne kuma duk wacce ba ta da alaƙa da wankan nan ko bai kamata ta shiga wurin ba kuma wanda za su yi wanka akalla sun yi yawa ne mutum uku ba mun gane sun yi yawa kenan amma ba za a wankan gawa wajen mutum biyar mutum bakwai me suke me suka je kisa waɗanda suke mamata wanka daga cikin guku su ɗauki wannan daga yau kada mu ƙara jin rahoton cewa wasu gayya sun tara ɗakin da ake wankan gawa kan mu ƙara ji kun gane saboda wannan da taras in za ta je wanka tana ɗiba waɗannan ganyen su shiga wanka tare da su kuma an ce ku yi mata wankan ne don ya zama laluran ba za ta iya yi ba to babu dalilin da zai sa saboda cin amana ku bar mutane da yawa su shigo duk wacce ta shigo sai in dama akwai aikin da za ta yi ne shi mace ɗaya ta zama ita ke zuba ruwa in za a juya ta ɗaya kuma ta kamo ta ta ɗago ta mai wankin na yin wankan kun gano wannan da kyau ku iyakansu kenan an gama sai an sa ta alkafani an shirya ta tsaf sannan in ma masu shigowan za su shigo sa shigo ma babu wannan dalili ai ya'yanta ne ya kama da su zazzauna su bi su mata mutane waje in za ta je wanka suna raka ta ne jama'a muna gano wannan da kyau ku in ko ba haka ba ku masu wankan ku fita ku bar su si mata shikenan ya kamata ku san wannan duk wacce ta wankan gawa ta ga wani abu ta rufa Allah zai mata gafara su bakwai gafara ta laifin da wannan laifin an yanke wuta za ta sai a gafara mata sai ta yi haka haka haso na haso bakwai ana yafe mata tana fitowa ko ta faɗi wata magana akan wannan mamaciyar ta ja kanta bala'i ga maganan gafara babu maganan musiba ne ma ke tattare shi yasa mafi aksarin wasu da suke zuwa kan gawa kun sa al'amarin riya yana da yawa a cikinsu ita dai a zo a ga mai take a zo a ga take wankan gawa a zo a ga kaza to an gani ba ki da komi sai wannan sannan ki jira ukuban wannan riyan da kika yi sai kin je lahira tukuna wannan shine batan bakatantan kenan Allah ya kyauta to ana fara alwala za a yi tsaf an zo baki kuma za a karkata bakin ne sai a ɗibi ruwa sai a sa hannu a ɗan wanwanki haka in yayu sai a karkata yadda ruwan da ya shiga bakin zai iya zubewa shikenan in an zo shaƙa ruwa kawai ya tso za a sa guda biya sa hanci haka shikenan kunni ma haka yau a waye gari ita wannan wacce ake mata wankan dama ba ta sallah kin ga yanzu ya mata alolan dole kenan kuma ji a mata sallah ga jiki magayi kenan kun gane shi za ku ji tsoron Allah duk hali duk abin da kike ciki ana cewa lokacin sallah yayi ko ki bar wannan abu ki bar shi ba abin da yake sallah muhimmanci Allah ya halice ki ne saboda sallah Allah bai halice ki goye yara ba Allah bai halice ki yi musu girki ba Allah bai halice ki wannan ba waɗannan wasu abubuwa ne tsare ai da suka zo na duniya ko to muhimmin abin da Allah ya yi ke shi shi don ki bauta mashi sai kika bar waɗannan abubuwan kyau koma kina yin wasu abubuwa can daban da ba a sake ba sai kin koma kin mutu ki sha mamaki kamar yadda da ake yaudarar mata ake cewa wai ai su Allah ya yi su su bauta ma maza ne inda kin bi namiji shikenan baki da matsala aljannin ki raba raba kaji ƙarya shi bawan Allah ke kuma baiwan shi to sai muga aljannan da zai saki a lahira wa mawadi'il wudu'i minha kuma ana fara wanke dukkanin gaban alulanta ne abinda annabi ya ce kenan wannan hadithi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa anha qalat daga ummu atiya tace dakhala alaina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne ya shigo wurin mu wa nahanu nagsil binatahu a lokacin muna yi ma ishi wanka faƙala sai ce igsilna ha talatan ku wanke ta ku mata wanka uku au hamsan au aksar min zalik ko sama da biyar in ra'aitun na zalika in kun ga haka shi ya fi bima'in wanka na farko ku yi da ruwa wasidirin wanka na biyu ku yi da magarya waje alna fil akhirati kafuran wanka na ƙarshe kuma ku sa kafur aw shay'an min kafur ko wani abu na kafur fa'iza faragtunna fa'adhinnani annabi ya ce in kun gama to ku sanar da ni falamma faragna ta ce yayin da muka kare azannahu sai muka je muka sanar da annabi cewa mun gama fa'alka ilaina haƙwahu sai annabi ya jifo mana kwarjallen shi faƙala sai ya ce ashirna ha'iyahu ku ɗaura mata shi gani wannan kwarjallen ya mata amfani amma ku kalli abdullahi ɗan obayi ɗan salon a bayar annabi ne duka ya ɗauka ya bashi aka yi mai likafani da shi annabi kuma ya mai sallah annabi ya raka gawon shi makabarta ya mai addu'a ya tofe shi duka sai da ya mai addu'a neman gafaran Allah sama da saba'in yana gamawa Allah ya ce bai karba ba in har za a yi ma'anniba haka tsakaninki da Allah me yasa ba karba ba saboda wanda ya ma'addu'an bai cancanta ba ku daina kallon waya a ce ai wance ta yi dace kun ga jama'a in ita ba mutum ne kirki bane kawai gayyen banza aka yi taron iska aka yi na gaya muku in kin gyara alakanki da mahalicinki ne in jama'a suka taru da yawa wajen sallan gawan to sai wannan gayya da yawa sai ya amfane ta yanzu akwai gayyen da yake manzo Allah ne da dukkanin sahabbai sun haɗu sun yi sallan amma Allah ce daga yau ma ire-iren shi kaka ƙara mun gano wannan kyau ku innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun aka hana shi kada kwata aka ce kai ƙara shi sa abin da ake gaya maki yau wance abu kaza ba kyau ki bari ko taimakon ki fa yake yi Allah taimakon ki ake in aka yi maki shuru za ki zo ki ta wannan abin ki ta yi ki ta yi ki ta yi har a waye gari kin mutu kina yi ki ji Allah madaukin sarki ya saki a wuta amma za ka yi kai da mutane abu kaza ba kyau ku ji tsoron Allah ku bari wai ɗauka suke wai kana jin haushin abin da suke yi ne saboda haka bari su ta yi wannan abu mara kyau don su ɓata maka rai garshin kan gado ko Allah madaukin sarki ya kyauta mai dai jin haushin yana nan yana ji shine Allah wa anha qalat daga dai umma atiya tace fa dhafarna sha'araha thalathatan a thalathin tace sai muka kasa kanta gida uku sai muka tikke shi gida uku kun dai san da ake tikkiya ko ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan mun gani ya suna irin wannan abu in mace ba da son ta yi kitso sai dan kama kanta dan lallan ya ke ja ko eh a'a mace ba ta son ta yi kitso sai dan kama gashi dan tsaka kama shi na shi kyauta a ga da yake kauyawa ne abinda ma suke ma ba san sunan shi ba mun gano wannan da kyau ko wa anha qalat daga dai umma tsiya ta ce fadafarna sha'araha thalathata qurun ta ce qurun ƙaho uku suka yi mata ɗaya haka kasa kan suka yi haka da suka tikkana haka sai kuma suka tsara ware nan sai suka tikkana ko gano wannan da kyau ko ƙeya ɗaya nan ɗaya nan ɗaya da yake su gashinsu na da yawa na da tsawo sai suka ce wa alƙaina ha halfa ha sai muka tara gashin gaba sai muka tura shi bayanta so da gashi ne mai tsawo in ga yanzu misali wata ta taba tambaya na malam mun tike kan guda uku ko muna ta kokarin mu tura gashin baya na ce za a yi je kun gano wanda da kyau ko ai ba zai je ba haka Allah ya yi ta na ce haka za ku bar shi an gane wannan kene yanzu in aka yi rasuwa irin wannan sai a tsefa kan aka tsefe an gama sai a tike shi kama haka shi kenan an gama ba wani Allah madaukin sarki ya ce muke mu mai ya tawallal gusul wane ne zai jibinci al'amarin wankan mun gani kowa ce kawai za a ce daga an mutu a ji a kira wance ta zo ta yi wankan gawa mai ya tawallal gusul يتولى غسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل wanda zai jibinci al'amarin wanka shine wanda ya fi sanin yadda tsarin wanka a sunnance yake la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi musamman ma in ya zama akwai daga cikin makusantan mamaci wanda ya san yadda wanka yake a sunnance to an bi san irin wannan si wankan li'annan ladina tawallau gusla guslahu sallallahu alaihi wa alihi sallama kanu min ahlihi domin waɗanda suke ma annabi wanka san da ya rasu to iyalan gidan shi ne mun gani shi yasa wai me zai sa ba za ku yi kokarin in gidanku su zo mutanen kirki ba kun gane yanzu aka tambaye ki yaran gidanku samarin gidanku mutum nawa ne mutanen kirki a cikinsu gurana za ke faɗa wanda suka cika wannan ka'idar tsakaninku da allah ku koma ku ƙara tarbiyyan 'ya'yanku da kuma ƙannunku ku sa ido game da al'amuransu ba wai wane yana ƙoƙarin sana'a ko yana ƙoƙarin samu kaza wannan aikin banzan allah ya lice shi a kai kuma sana'o'in da ake cewa na suna yi kalla abin da suke samu kullum da abin da suke tarawa har yawan ka kalla layis min wa layi guni min ju'in gwargwadon bin allan da mutum yake ko allah yana sawo mai hanyoyi na sauki a rayuwa kun kasa fahimtar wannan an gane mun juwa ne ba ɗan iska ba ne bai kaza to sannan ya yake bin addinin allah ya yake bin sunna ya yake kaza yake kaza yana yi ko kawai dai insanul adi mutumin gari kawai gashi ga irin shi yaro zai lalace kun san wani lalatacce ne ba mutumin kirki ba ne zai yi abu mara kyau ko kuma sai ga an kukuta wai an je belin shi wajen yan sanda ko an je belin shi wajen yan banga ko an je belin shi a kaza kaza saboda meto in mutumin kirki ne ya zama tsautsayi ya fada mai to sai a ji an so shi amma wani ana da yakinin ba mutumin kirki ba ne ya laifi ya fada na hukuma ko karo wanda ya je belin shi kyale shi ta ce to ai malam hannunka bai ribewa ka yanke ka yi karya kuke yi bai ribe ba ne in ya ribe ke da kanki za ki ji a cire shi yaro ya zama ɗan iska mutumin banza a gari wanda ke ce waɗanki ne wanda in ya mutu a wannan yanayin zai zama daga cikin gumaguman da za a kona ki a jahannama domin ya ce ku an fusa kuma wa ahalikum nara iri-iri kuma wai waɗannan da aka ce ku kara kanku daga gare su ku ɗaura su akan hanya na ƙware kun yi sakaci sun fanɗare kuma har yi wai kuna lissafa su a cikin waɗanda za ku yi alfahari da su alfaharin ne kun gano wannan da kyau ko in za ku miƙe ku yi abin da ya kamata ku miƙe ku yi abin da ya kamata ga yara nan ana da su yau da a ce samarin da ake da su a zariya ɗaya bisa gomansu za su fuskanci addini ko to za su iya musuluntar da duka najeriya ɗaya bisa goma na samarin zariya kadai sai sun yadda yanzu za su yi addini akwai masu addini shekara hudu sai sun shiga da'awa sun musuluntar da dim arnan najeriya ba ba sauran samarin najeriya ba kuma ke bincika a duk unguwa waɗanda ake ce ma ustazai suno ne suno ne akwai hayaniyan da ta taso lokaci a unguwan nan da daddare na ga yara ban san iyakansu ba yadda ka san ya juju wa ma'ajuj min kulli hadamin yan silon suna bulbula na tambayon cewa waɗannan da unguwan nan suke cewa Allah malam da yawan unguwan nan cito suna ina ce suna nan iyayen nan suna yarga ni na haifi kaza kin yayi wan banza cin da ba wani wanda ya kama addinin Allah ba wani wanda annabi zai alfahari da shi a ciki in za ku koma ku natsu ku yi abin da ya kamata ku kuma ku natsu ku yi abin da ya kamata a waye gari wai ɗanki ne ko ɗanki cewa kuna jin tsoron wai ku masu faɗa wai ran zai ɓaci kina mai faɗa yana daka maki tsawa yana maki yana hararanki sai ki shiru amma an jima da za a zo a tasa gulman wani mai da'awa da bakinku a ciki ga abin gulma a ɗakunanku kun kasa magana wata fa'in ɗan ya miƙe ƙafa ya bar gidan shi ke na magana ƙari ba ta ƙara ganin shi sai in ya ji wahalar rayuwa ne ya leƙo da gan shi kana ne ce ina nan ta labarin hamsin nan tana rawan jiki ta ɗauka ta miƙa mashi yana zuwa ya ɗauko tsiya ta nan ta samu kanta damuwa yana ɗauko matsala a kai shi gidan yari sai kice alhamdulillah kin huta ana kawo maki labari aka ce an kashe shi sai ki sujadan godiya gode ma Allah Allah raba ki da fitina amma kama wannan siyar za a je belin ɗan iska kama wannan siyar za a je belin ɗan iska nan da za a ce a masallaci ana neman gudunmawa ko a islamiyya ba abin da zaki kama ki siyar amma kin yi dake kai kudinki wajen jami'an tsaro wai ga ɗanki nan wai ɗan iska ne an kama shi kuma an baki shi kin zo da shi ba fa zaunar da shi zaki yi ki mai wa'azi ya zo mutumin kirki ba daga nan daga inda yake ne kawai zai dasa ya ci gaba in za ta shekara da aka samu wani ac a garin nan ana kamo yaro ɗan iska ne kawai sai ana zuwa da shi kawai sai sa bindiga a harbe shi tawo kawai shi kenan kawai shi kenan sai ku zo sai a baku gawan ku dabi ana ƙara kamo wani kawai sai a harbi a lokacin ne yan iskan sai suka garin. ana na ƙara sa kamo wani ana zuwa kika zo beli a kin zo beli a to to to sanar da zuwa sai a fito da shi ana fito da shi ko sai a harba kafan shi sai ce to ku da shi in ko ba komai dai zai zauna a ɗakin ki akalla na wata shida yana jinyan wannan harbin ko kuma karayan ya kila in ke mutu ne kirki ne ki iya abin da ya kamata shirya yana hannun Allah ne amma ke wani kokari kika yi ba kokarin da aka yi duk abin da ya dauko yaran nan wallahi kazafi ake musu ta fa sani ba tana sani da duk abin da suke tana sani unguwan nan ne fa aka taɓa samun wasu yara sun je sun yi ma wani mutum sata wai ya gane abin satan shi fa ya ansa abin shi ko kuma sun zo sun sallama mashi wai da wani dalili ne zai ga abin satan shi karba kun gani da wani dalili shi ne muka ɗan ɗibo wasu yara kamar guda arba'in cikin matasa ɗalibanmu muka ce je su watsa inda suke hira da aka ji aka wannan sai aka zo to shi kenan shi kenan a dai bar magana a bar magana su za su yi ne liwajihi shaitani mu kuma za mu yi liwajihi lahi duk wanda ya tsaya sai mun kai shi yanzu yanzu nan zai ji ana ce mashi marrabbuka ko ba abin da ya dame mu gane ba an dan iskan yaron da zai shige mana 18 mu rabu da shi kowane ne za mu emulate za mu kau da shi billahi la ilaha illa huwa ko ku gyara yaran ku ko ko kuma duk wanda ya shigo 18 din muku ku ce minus shi ka da kusan wannan ku ce minus wannan don bayan da za a bar 'yan iska su yawa a ƙasan nan kun gane yasa ko wani dpo da nake jin labarin shi an ce mai akuya ne ko mai bunsuru ne me menene yake ce mashi an ce wani ta suru akai ni ban taba sanin shi ba sai kwanan nan wata dattijuwa da zo ta sami take ba da labari wa ko wani mai akuya ne ko bunsuru mai akuya ana ta maganganun ce ni ban san shi ba wallahi ni ban ma taba jin shi ba wai ya matsa ma yan iska na ce Allah ya Allah madaukin sarki ya mai abin da yake so ko an ce wa an dauke shi an a kawo wani wanda shi kuma zai zama mai gafiya hmm? good haka ya kamata kun gano wannan na kasa gano wai yaran nan wai dan me ba zama mutanen kirki ba akwai yaro fa matashi sa'ana ne a unguwan nan na gan shi a hanya a bige to ina ganin ko ya saba buguwan ni ko menene sai ya tsaye da ni sai na tsaya kuma na tsaya da mai wa'azi ne ya ce da Allah tudun wada za ka yi ce nan zan ji to da Allah kaɗan ajiye ce ba zan ɗauke ka ba na ce da wani dalili ne ka zama haka ni ban zama ba da wani dalili ne ko keke ba ka da shi in neman kuɗi za ka yi ni ina da motocin hawa kana sa'ana shekarun maɗayi da kai da wani dalili ne yau idi inda nije za a martaba ni a ko'ina kai ko ba wanda zai martaba ka sai ne mai goli guda goma sha biyu na ja mota nan ne tafiya nan bayan kwana biyu ya je aro wata doguwar riga zai same ni ya ce wallahi malam kana cikin man magana na ji duk abin da na sha ma ya sake ni yana daga abin da aka gaya man yanzu ya dina shashayi duka yanzu ya fara sallah yanzu ya je yana koyon sana'a wannan gorin ya shige shi shi na ce na gaya ma wani na ce yana daga cin abin da zan mashi ka sa ido kaka gaya mai in ya iya sana'an tsab a gaya man zan sai mashi kayan sana'a ya buɗa na shi amma sai ya iya kashe da wani dalili ba ka wannan abun ba in rage maka hanya Allah ya kiyaye ba zan yi ba da cewa ya dan ban wani abu ko sai na nuna mai kudin shiga ga wannan mallakan kare da hantan kura ba zan ba ka ba na mai da abu na aljukan tafiya nan haka ya kamata a yi masa an taimake su kenan amma yaro ya zo da iskanci a mai kaza sai ya za ba za a mashi ba mun gano wannan da kyau ku ana zuwa zai ga iyaye mata jikinsa har rawa yake yi har rawa yake yi ya je gama iskancin shi a waje ya nemo abubuwan da zai ba 'yan mata ke kina zaune a gida ba zai baki ba yana zuwa ɗan abin da zaki ce na kyallara ido ga yaranki masu mutunci sun kawo maki sai ya jawo ya zauna ya ce to kaɗan rage masu wani wa akwai wani gida da taɓa shiga unguwan nan ita matan tana zaune suna gani na na je zan gaishe ta yadda ta soyo mata kaza ta kawo mata yaron ɗan iskan yaro ne yana zuwa kawai sai na ga ya jawo kwanan ya bude to kaɗan ɗiban makannin ka aje musu na ce ɗiba in ce ko ɗaya ba zai ci ba nan mai da murfin na rufin ci ta shiga fita a alaga ta halan na ce wallahi ba za ka ci ba ana zaune sai ga yaran sun kannin shi sun shigo na kakkatsa kazan na basu na ce ke maci wannan yanzu ba zan fita ba sai kin cinye don ina fita aje mai za ta bashi na ce ɗan iska da kai waye zai baka yanzu kwana biyu na ga ya fara halattar masallaci ana sallah da shi gaya masu aya ko hadisi bai masu tasiri ka gaigaya masa maganganu sai ka zauna lafiya da su kun gano wannan da kyau akwai yaron da taba gaya mai wani cika kaman kai a lagos ko a inugu ko a kaza kaman ka ya fi karfin miliyan goma na shi ɗaya daga jisi allah malam ko can zan tafi na ce to ai kashe kaza su cin da kai ɗan iska ne ana gaya maka masu sana'a ne ya ce to haka abin yake ce haka yake bai shirya zai bari ba kenan yau idan 'ya'yanki aka samu mutum goma mutum shida mutum kaza da ke da su duk suka zama mutanen kirki don allah ba ke zauna cikin lafiya ba a ce mutum biyar ɗin nan kowa zai yi maki shofin ɗin azumi 'yan ƙawayenki ba za ki raba masa ba kowanne a ce a talauce a tsiyace ba ki a tamba ƙwaya biyu goma kenan me kika rasa a sai an kawo ma matan shi na suna ya biya sace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum